ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta laraba a yau muna goma sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da biyar ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa idan ban manta ba har yanzu muna nan a cikin suratul baqara wanda a jiya mun fara karanta aya ta hamsin da ɗaya sai kuma lokaci mana cikin ikon Allah ba mu karasa ba a yau insha Allah ta'ala za mu maimaita wannan ayan mu karasa cire abin da ya rage mana na tafsiri da kuma fa'idoji daga ayan insha Allah ta'ala muna roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya mana jagoranci Allah ta'ala ya datar da harsunan mu da zukatanmu ya ba mu ikon faɗin daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai ya kuma ba mu ikon sanya daidai a cikin aiki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana arziki na ikhlasi a yayin gabatar da wannan karatu Allah ta'ala ya sa alkhairi a cikin rayuwarmu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iz wa'adna Musa 40 lailatan tuna sanda muka yi ma annabi Musa alƙawarin dare guda 40 thumma takhaztumul ijla min ba'dihi sannan kuka riki dan maraki bayan shi wa antum zalimun alhalin kuna azzalumai to a wannan ayar ajiya mun ji bayani akan alkawari da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma annabi Musa alaihi salatu wassalam to abin da ya rage mana shine mun ji bayani akan wa idh wa'adna Musa mun fara magana akan 40 lailatan menene waɗanne kwanaki ne waɗannan 40 lailatan din to a malamai sun yi sabani sun yi maganganu akan wasu kwanaki ne waɗannan dare guda arba'in abinda da yawan malamai suke kawowa shine watan zulƙa'ada da kuma kwana goma na farkon zulhijja wanda wasu malamai ma suna kawo wannan domin bayani ko faɗakarwa akan abin da ya shafi falalan kwanaki goma na farkon watan zulhijja so don haka wasu suka ce shi ne watan zulka'ada da kuma farkon watan zulhijja kwanaki goma farko wanda waɗannan dukansu a musulunci watanni ne masu daraja watanni ne masu falala watanni ne masu matsayi a wajen Allah watanni ne masu alfarma kamar yadda Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah إن 12 عدة shahara الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم قيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ubangiji ta'ala ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi lallai watanni kidayen watanni a wajen Allah isna ashara shahar watanni ne guda goma sha biyu fi kitabillah a littafin Allah lauhin mahfuz yawma khalaqa samawati wal ard tun ran da Allah ya halicci sammai da kasai sai ce minha arba'atun hurum a cikin waɗannan watanni guda sha biyu akwai guda hudu waɗanda alfarmansu ta keta ta ketare sauran watanni ta wuce na sauran watanni da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su yace shine a rajab ma baina jumada wa sha'ban wato watan da ke tsakanin jumada athaniya da kuma watan sha'ban shine watan rajab sannan kuma yace a hadisin yace salasun mutataliyat akwai guda uku waɗanda suke a jere sune dhulqa'da dhulhijja da kuma al-muharram kaga watan 11 12 da kuma watan 1 dhulqa'da dhulhijja da kuma al-muharram sai kuma ya ce da kuma rajabu mudar ma bai na jumada wa sha'aban shine watan rajab da haka waɗannan watanni ne dukansu guda biyu suna cikin al'ashhurul hurum suna cikin watanni masu daraja masu falala a wajen Allah da haka wasu malamai suka ce wayannan kwanaki guda goma sha hudu a kwanaki guda arba'in dare da ki guda arba'in su ne wato ainihin a wannan wata na zulhijja da kuma farkon watan zulƙada da kuma farkon watan zulhijja to amma sheikh mustapha al'adawi a cikin tafsirin sa mai suna a tashil da ta'awil tanzil tafsirin wannan ayar ya ce la a'lamu dalilan min kitabillah azza wa jal aw min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhaddidu hadhihi al-layali bi-dhabt ma hiya yace ni dai ban san wani dalili daga littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wanda yake tahdidi na cewa wa'annan kwanakin bidabbi kamar ka ce tabbas tilas ga sunan wa'annan kwanakin su ne kaza da kaza kaza da kaza yace ban san wani dalili daga littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba illa anna jamhural mufassirina yadhkuruna annaha shahru dhil qa'da wal'ashirul uwal min zilhijja ya ce sai dai da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ambata cewa kwanaki guda 40 nan su ne watan zulƙida da kuma farkon watan zulhijja kwana goma wallahu ta'ala alamu bi sawab Allah shi ya fi sanin wanne ne daidai da haka Allah ya ce wa wa'adna Musa wa id wa'adna Musa 40 lailatan to abu na gaba shine waɗannan kwanaki arba'in da Allah ya ambata shin a lokaci guda aka yi ko kuma an rarraba tun da kamar yadda muka ji Allah ya faɗa masa cewa bayan kwana arba'in zai gana da shi da dalilai guda biyu shine ko dai ya zama don a saukar masa da attaura da linjila ko kuma ya zama don ubangiji ya yi magana da shi wanda gaba ɗaya in mun ɗauki ayar suratul a'raf ayoyin suratul a'raf za mu ga tun daga walan ma ja'a musa limiqatina har zuwa inda Allah ta'ala ya yi bayanin cewa wato ga attaura na na baka fa qudha bi quwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha kaga yace walan ma ja'a musa limiqatina sai yace wa kallamahu rabbuhu sanda annabi musa ya zo don ya yi miƙati ya gana da ubangijinsa kuma ubangijinsa ya yi masa magana kaga dalilin farko kenan dan Allah ya masa magana a gaba sai ce waka tabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in sai ce fa khudha bi quwwati wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha kaga anan sai Allah ya bayanin kuma ya bashi a taura kaga duka dalilan guda biyu sun tabbata dan haka a to tambayar ita ce shin Allah ya masa alkawarin dare 40 din nan a jere ne a tare ne ko kuma ba haka ba to wasu daga cikin malamai sai suka ce Allah ya da ya sa masa kwana talatin ne daga baya ya ƙara masa kwana goma kamar yadda ya faɗa a suratul a'raf wa wa'adna musa 30 laylatan وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه ميقات.
فتم ميقات ربه أربعين ليلة و- وقال موسى لأخيه وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع ولا تتبع سبيل المفسدين Allah ta'ala ya ce wa wa'adina Musa 30 lailatan mun yi alkawari da annabi Musa na dare 40 na dare 30 wa atmamnaha bi 20 sai kuma muka cika ta da goma kaga a kenan farko 30 aka yi daga baya ka ƙara goma sai zama 40 fatamma miqatu rabbih 40 laila sai zama wato miƙatinsa alkawarinsa da ubangijinsa shine dare 40 ta haka wasu malamai suka ce haka wasu kuma suka ce a'a dare arba'in ne a lokaci guda menene dalilin suka ce wannan ayar da kuka hujja da kanta cewa wa wa'adna musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin daidai yake da faɗin Allah ta'ala فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة كاغا الله الله yana magana game da aikin haji sai ce fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wanda yake da dalilin da Allah ya ambata a baya ba shine muhallin shahidin mu ba shine fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj zai yi azumin kwana uku lokacin yana makka wa sab'atin idza raja'tu in ya dawo kuma to ya cika ta kwana goma a ya cika ƙara kwana bakwai sai ce tilka asharatun kamila kaga goma ya cika kenan daga sai suka ce to kamar yadda Allah ta'ala ya ce to kamar yadda Allah ta'ala ya magana a nan cewa ya yi azumin kwana uku a makka in ya dawo garinsu ya ƙara kwana bakwai ya cika kwana goma to haka ne yake a can wajen cewa Allah ya masa alƙawari kwana talatin ta yaje sai Allah ya cika ta masa da kwana goma sai zama kwana arba'in saboda haka suka ce a tare a jumlaci Allah ta'ala ya yi masa wannan alƙawarin wallahu alam bisawab Allah shi ne ya fi sanin daidai muhallin shaidi Allah ya mana bayanin cewa ya yi ma annabi Musa alkawarin kwana arba'in amma dai bisa ga nassin aya abin da ya fi kusa da dalili shine ya yi masa kwana alkawarin kwana talatin kuma aka cika ta da kwana goma fatamma miqatu rabbihi arba'in laila wallahu a'lam to abu na gaba shine me yasa Allah ta'ala bai ce wa iz wa'adna Musa arba'ina ayyaman ba sai ce ko ya ce arba'ina yauman sai ce arba'ina lailatan me yasa aka yi itlaqi aka yi amfani da sunan dare madadin a kawo wuni bayan ko mun san ko yanzu a maganar mu in ka zo ba ka ce nan da dare arba'in ba sai dai nan da kwana arba'in amma me yasa ba a ce wuni ba ba a ce wuni ba sai aka ce dare arba'in to sai malamai suka ce wannan yana daga cikin al'adar larabawa shine at-ta'arikh bil layali li'anna awwal ash-shahr layla shine in sun tashi ba da tarihi ko sun ba tashi ba da kwanan wata to sukan fara ne da dare saboda ai kowanne wata in ta shigo to dare ne yake fara zuwa misali yanzu idan aka ce an ga watan Ramadan to wannan daren da aka ce an ga wata to daren ɗaya ga watan Ramadan kenan sanda aka ce an ga watan sallah yau 29 ga watan ramadan sai aka ce an ga watan sallah to wannan daren ba daren 29 bane daren ɗaya ga watan shawwal kenan an fita daga ramadan shi yasa zaka ga ba mai zuwa sallan tarawih ba wanda zai sallan tahajjud a masallaci ba don komai saboda dama an fita daga ramadan ne haka yanzu misali daren da muka wuce a ɗazu to shine daren 14 ga watan ramadan daren kuma da muka fuskanta yanzu in Allah ya raya mu shine daren 15 ga watan Ramadan dan haka a sai zama cewa kwanaki suna bin dare ne to da haka a koyaushe kuma abin da yake fara zuwa yake gaba shi ake fara ambato kafin kuma wanda ya biyo bayansa shi kuma daga baya wallahu alam saboda haka a Allah ta'ala ya ce wa id wa'adna Musa 40 layla suka ce misali kamar fadin Allah ne da yace sakharaha alaihim sai yace sab'a layalin alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya kage yace sakharaha alaihim sab'a layalin iskan da Allah ya turo mu adawa ya barta tana kai komo a kansu na dare bakwai wa samaniyata ayyamin husuman da kuma kwana takwas a jere muhalli shahid kaga dare Allah ya fara ambatowa kafin ya ambato wuni dare bakwai wuni takwas da aka shi yasa to Allah subhanahu wataala sai ya fara kawo wato ba abin da ya shafi dare da aka Allah ya ce wa idh wa'adna Musa 40 laylatan Allah sai ce thumma takhadtumul ijla min ba'dihi sannan kuma sai kuka riki dan maraki bayan shi annabi Musa din ya tafi bayan annabi Musa ya je ganawa da ubangijinsa sai kuka riki dan maraki kuka mai da shi a matsayin abin bauta koma bayan Allah subhanahu wataala thumma takhadtumul ijla min ba'dihi kuka riki ɗan maraki bayan annabi musa alaihi salatu wassalam ya bar ku akan tauhidi ya bar ku akan bautan allah sannan kuma kuka je wato ainihin ku kuma kuna bauta ma ɗan maraki wa antum zalimun alhali kuna azzalumai to wannan bautan ɗan maraki da suka yi bayan mikatin da Allah ya sa ma annabi Musa ya cika na wannan dare 40 din zai je ganawa da ubangijinsa da ya tashi tafiya sai ya ce ma dan uwansa Harun ukhlufni fi qawli ka zama wato mamayina a matsayina ka wakilce ni akan mutanina wa aslih wala tattabi' sabilal mufsidin kai ka zama mai gyara mai kawo gyara kar kuma ka zama cikin masu bin hanyar maɓarnata kar ka koma kana bin hanyar maɓarnata daka da ya tafi sai wanda ake kiransa da musa samiri sai ya tashi sai bi wato inda annabi musa ya taka duk inda ya taka ya taka to sai ya ɗebo lakan wajen da ya ɗebo ƙasan wajen sai ya haɗa sai ya haɗa ya halitta wani abu a siffan ɗan maraƙi da ya halitta shi a siffan ɗan maraƙi don haka sai ce musu haza ilahu kum wa ilahu musa fanasi shi ne allah ya ce fa'akwarar jalahun ijilan
jasadan lahu kuwarun faƙalu haza ilahu kum wa ilahu musa fanasi أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا kaga annabi mu shi wannan Musa sabirin sai wato ainihin kera musu wani dan maraki ijilan jasadan lahu kuwa yana kuka suka ji kawai yana kuka irin na irin nasa faqalu sai suka ce hadha ilahukum wa ilahu Musa wannan shine Allahnku shine Allah Musa fanasi Musa ya manta ne yace muku akwai wani Allah kuma bayan wannan Allah ya ce afala yarawna Allah yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'akum Allah ta'ala ya ce ba su gani ne cewa in sun yi magana wannan dan marakin baya iya maida musu ba kuma ya iya musu amfanarwa ya mallaka musu amfanarwa ko ya tunkuɗe musu wata cutarwa saboda haka da aka sai ce musu wannan shine Allah wannan kuma duk abin ya faru ne fa bayan Allah ya tseratar da su daga sharrin Fir'auna bayan Allah ya kubutar da su daga Fir'auna tunda a karan farko ma da suka samu suka tsallake teku wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahu suna tsallake tekun sai suka ga wasu mutane sun dukuba suna bautan gumaka qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha ya suka ce ya musa mu ma samu mana wani allah kamar yadda suke da alloli mu ma samu mana wani yanzu yanzu nan fa allah ya tsiratar da su daga sharrin fir'auna da mutanensa amma suna tsallakawa sai suka manta da ubangiji ya suka ce su ma a nema musu winki qala innakum qaumun tajhalu annabi musa ya ce lallai ku mutane ne da jahilci ya muku katutu inna haula'i mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu ya'malu ya ce waɗannan abin da suke ciki halakar da su zai kuma duk abin da suke bauta masa nan duk shirme ne abin da suke aikata wannan damuwa ne ku yanzu ba gashi Allah mai iko ba gashi akan idon ku ya tseratar da ku kuma ya halakar da fir'auna to ya za ku ce a nema muku abin bauta kaga tun anan kenan sannan na biyu kuma bayan annabi Musa ya je ganawa da ubangijinsa yayi gaggawa dan ya tattauna da Allah yana zuwa Allah ya ce masa wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa a'jalaka an qaumika ya Musa Allah ya ce masa ya kai Musa me ya gaggautar da kai kai gaggawa ka bar mutanenka madadin ka jira ku taho tare sai kai gaggawa ka taho kai daya qala hum ula'i ala athari هؤلاء على أثري وأجلت إليك رب لترضى قال سيتي هم أولئي على أثري يا أبنجدي سنة لن أكن هنيا سنة بيو بايانا أما وعجلت إليك رب لترضى يا الله ناي غغاواني نازو زوا غريك دنك يتدني قال فإنا قد فتنا قال قومك فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري Allah sai ya ce masa fa inna qad fatanna qaumaka to ka sani ba bayan ka baro mutanen kan nan to mun jarabce su kuma wa adallahu samiri samiri ne ya zama sunan batan su da haka da jin wannan faraja Musa ila qaumihi ghadban asifa إلى قومه غضبان آسفا annabi Musa sai ya dawo zuwa ga mutanensa yana cike da bakin ciki yana fushi qala ya qaumi alam قال ya'idukum يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ya ce ya ku mutane na yanzu ubangijinku ba ya muku kyakkyawan alkawari ba a faɓala alaikumul ahdu قال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ya ce a faɓala alaikumul ahd alkawarin da kuka ga ya yi tsawo ba zai zo ba yanzu yanzu nan kuna ganin kamar ya yi tsawo am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko kuma kuna nufin kuna so ne ku ga fushin ubangijinku ya sauka kanku da aka fa akhlaftum maw'idi sai ku saba mu alkawarin da muke da ku qalu ma akhlafna maw'idaka bi mulkina ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري فقذفناها فكذلك فكذلك القنام da haka annabi Musa da ya musu magana sai ya ce musu to ko kuna ganin cewa alkawarin ne ba zai zo da wuri ba kuka ga ya muku nisa sai ku cewa bari ku wato saba ma alkawarin da muka yi da ku da kuma abin da na bar ku akai na bautan Allah subhanahu wata'ala da haka ƙalu sai suka ce ma a khulafna maw'idaka bi malkina ba mu saba mu alkawarinka da ikonmu ba ba da karan kanmu muka yi ba walakin na hummilna auzaron min zinatil qaumi sai dai mu ɗin an ɗaura mana waɗansu kaya masu nauyi daga cikin abin ƙawar mutanen faƙazafnaha sai muka jefar da su fakazalika alƙas samiri sa'an nan kamar haka ne samiri ya yi jifa daga ƙarshe shi ne aka iso inda ya tattara musu ɗan maraki ya zama abin bauta a gare su daga annabi musa da ya dawo ransa ya ɓaci ya kalli ɗan uwansa ya ce masa bi ya kalli al'umman mutanen sama ya ce masa bi ya ce musu bi isa ma khalaftum ma khalaftumuni min ba'di tir da abun da kuka maye bayan na tafi na bar ku til da wannan halin naku a ajiltum amra rabbikum yanzu kuna so ku gaggauto da u- al'amarin ubangijinku ne ƙarshe allon da ya karɓo wajen Allah Allah ya rubuta masa da hannunsa wa alqal alwaha saboda yayi fushi yayi wurgi da allon wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay ya kama kan dan uwansa yana ja qala ibn umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtuluni yace ya dan uwana wayannan mutanen ba sun raunanar da ni ne sun ci galaba a kaina sauran kiris su kashe ni shi sa a suratul taha ma yace masa ya harunu ma mana'aka idh ra'aytahum dallu Allah tattabi'an ya ce ya kai harun me yasa lokacin da kaga sun fara bacewa sun fara kaucewa daga kan hanya me ya hana ka baka biyo ni ka zo ka same ni ba afa asaita amri yanzu ka saba ma umarnin da na baka cewa ka zama mamayi na akan mutane na qala ya ibn umma la ta'khud bi lihiyati wa la bi ra'si yace dan uwana karka kama kaina karka kama gemuna ya kama kansa da gemunsa yana ja yace ka sake kaina ka sake gemuna لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي yace tsoro na ji kar in taho in barka in bar su wasu su biyo ni wasu su tsaya ka ce ka ce na raba kan banu isra'ila kuma ba wato ainihin ban bi maganar da ka gaya min ba da ka wannan shine yasa ban biyo ka ba Laka muhalli shaidi bayan annabi Musa ya tafi ganawa da Ubangiji mutanensa sun bauta ma ɗan maraki. Mutanen sun bauta ma ɗan maraki. Laka shi ne Allah yake ce musu, ثم اتخذتم العجل من بعده sannan sai kuka riki dan maraki kuka riki dan maraki a matsayin abin bauta bayan annabi Musa ya tafi ya barku daga karshe annabi Musa ya kalli Samiri ya ce masa ma khatubuka ya Samiri me zaka ce ya kai Samiri ina jinka sai ce basurtu bima lam yabsuru bihi faqabtu qabdatan min athari ar-rasul fanabadtuha وكذلك سولت لي نفسي annabi musa alaihi salam ya ce masa ya kai samiri me za ka ce da aka da ya tashi ba shi amsa sai ce basultu bi malami ya busuru bihi ya ce na hangi abinda ba su hanga ba na ga abinda ba su gani ba faƙababtu ƙabadatan min asarin rasul sai na yi damƙa guda wato daga kufan sawun manzon inda annabi musa ya taka ya ce to nan naje naga inda ya taka sai na damko na ɗebo ƙasan wajen fanabaztuha sannan kuma ya ce sai na jefa ta wa kazalika sawwalat li nafsi ya ce haka nan kuma raina ya kawata min haka na ga ya dace kuma na yi da haka da inda annabi musa ya taka nan ya tattaro ya tattaro ya tashi ya haɗa musu ɗan maraki da shi da haka sai suka ji mai yana ƙara yana kamar kukansa da haka wannan ya sa sai wasu suka koma suna bauta masa ƙala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas annabi Musa alayhi salam ya ce masa to ka tafi lallai a cikin rayuwarka zaka dinga ce babu shafa ma'ana zai zama kai iya abinda zaka dinga faɗi a rayuwa shine la misas karka taba karka taba karka taba shine duk abin da zaka dinga faɗa la misas la misas har ƙarshen rayuwanka wa inna laka maw'idan lan tukhlafa kuma kana da wani alƙawarin da ba za a saba maka ba wanzur ila ilahika alladhi zalta alaihi akifa kuma yi dubi zuwa ga wannan gunkin naka wanda kayi ne a kansa kana mai lizimtansa lanuharriqannahu lallai yanzu zamu kona shi kurmus thumma lanansifannahu fil yammi nasfa sannan kuma zamu sheke shi a cikin teku shekewa zamu sheke shi a cikin teku da haka ƙarshe sai Allah ya ce inna ma ilahukumullahu alladhi la ilaha illa hu abin bautan ku kadai shine Allah da babu wani Allah in ba shi ba ba wani Allah sai shi wasi'a kullu shay'in ilma kuma ya yalwaci komai da iliminsa subhanahu wa ta'ala da haka Allah ta'ala a wannan sura yake ce wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi sai Allah ta'ala ya ce wa antum zalimuna bayan wato alhali kuna azzalimai wannan wadin wawun din wannan ana kiran shi da wawul hal a ce kun yi kaza alhalin kaza shine ake kiran shi da wawul hal kamar a kamar yadda wani sahabi ya ce ataitu nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid na zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin yana zaune a masallaci to wannan shine wawul hal kace na gamu da wani alhalin kaza na gamu da wani yana kaza to shine Allah ya ce thumma taqattumul ijla min ba'dihi sai kuka riki dan maraki bayan annabi Musa wa antum zalimuna alhalin kuna azzalumai ma'ana kun san cewa bautan dan maraki shirka ce amma ku zalunci kanku kuka ki ku tsayi akan abin da annabi Musa ya bar ku akai kuka koma ku bauta mu dan maraki alhalin kuna azzalumai to wannan Allah ya lissafa musu kaga ya ce wa adina Musa 40 laila wannan kaga ni'ima ce to thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun wannan kuma laifi suka yi to bayan sun yi laifin kuma akwai ni'ima shine Allah ya ce thumma afauna ankum min ba'di zalika Allah sai ya ce thumma afauna ankum min ba'di zalika sannan sai muka yi muku afuwa bayan haka bayan kun ji wannan din Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muka yi muku afuwa muka yi muku afuwa wato muka kau da kai game da wannan abin da kuka yi ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون don ku zama masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa to wannan Allah ya musu wannan ne bayan sun tuba sun koma zuwa ga Allah wanda kuma a ayoyin gaba za mu ji me wasu hanyoyi a ayan gaba ne mako za mu ji wata hanya Allah subhanahu wata'ala wani sharaɗi ya sanya musu in suna so Allah ya karɓa tubansu me Allah yake so su yi idan suna so Allah ya karbi tuban da suka yi tunda yanzu sun bauta ma dan maraki annabi Musa kuma ya dawo ya nuna musu fushi da yawan su kuma sun tuba to yanzu wace hanya za su bi Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tuban su anan dai Allah ya ce thumma afauna ankum min ba'di zalika bayan kun yi hakan nan Allah ya ce kuma muka yi muku afuwa muka gafarta muku to wannan shine tsarin Allah duk abinda mutum ya yi ko da shirka ce ba a kulle masa kofar tuba ko da shirka mutum ya yi ba a kulle masa kofar tuba a cewa ne ƙaza'an yana raye ka ce ɗan wuta ne shi ba haka ko da kuwa kana ganin shi kafiri ne sai dai ka ce in ya mutu akan kafircinsa wuta zai tafi amma ƙaza'an din kaga kafiri a yanzu bai musulunta ba kuma yana raye ka ce wani ɗan wuta ne wannan shiga kuma tsakanin ubangiji da bawansa ne wanda kuma wannan haramun ne a musulunci haramun ne a musulunci saboda haka kaga yanzu su ga abin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya bar su a kai na tauhidi bayan ya tafi kaga dai ƙarshen wa'azi ƙarshen wa'azi shine a ce annabi neman manzon ne da kanshi ya maka wa'azi ƙarshen ganewa kenan ƙarshen yadda mutum zai gane wa'azi kenan yanzu misali mu yanzu tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1400 da wani abu amma in muna karanta ayoyin qur'ani muna fassarawa gwargwadon abin da Allah ya so zaka ji kana fahimta kana ganewa in wasu malamai ne suke tafsiri gwargwadon ilimin malami da zalaka na zance da Allah ya bashi zaka ga cewa sakon ya fi isa zuwa gare ka gwargwadon baiwan da Allah ya yi masa to wannan fa wanda tsakanin shi da annabi shekara dubu da wani abu ne kuma ba ma da yaren annabin yake wa'azi ba yana maka ne da hausa to ina kuma ya kake tsammanin a ce wanda annabin ne kai tsaye masa wa'azi in ya zama wani malami zai ce ma zina haram ne shan giya haram ne kisan kai haram ne sata haram ne duka wannan haram haram haram din nan kuma ka ji ka gamsu haram ne kuma ka tuba ina ga wanda shi gaba da gaba annabin ya gaya masa cewa zina haram ne kaga wannan ƙarshen gane wa'azi kenan in ya zama cewa malami in yi maka wa'azi baka bi ba ka gane baka bi ba akwai matsala to ya kake tsammanin wanda annabin ya masa wa'azi shi yasa duk taurin kansu fir'auna da hamana Allah ya ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum wastaiqanatha anfusuhum zulman wa udwa fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin Allah ya ce wa jahadu biha sun yi jayayya da ayoyin Allah ne kawai amma wastaiqanatha anfusuhum zukatansu suna da yaƙini da tabbas cewa wannan ɗin gaskiya ne me yana su su bi zulman wa uluwa zalunci zaluntan kansu da kuma girman kai jiji da kai shi yana su bi amma Allah ya ce fir'auna ya san annabi Musa gaskiya yake gaya masa kuma ya fahimta kuma ya gane shi yasa annabi Musa ma da kansa yace masa laqad alimta ma hanza ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'azunnuka ya fir'aunu masbura yace fir'auna ta san cewa wayannan ayoyin da nake karanta maka kai a karan kanka ka san ba wanda ya saukar da su in ba Allah ba kawai dai ba za ka bi bane ba za ka bi ba amma dai ka san daga Allah suke ka san daga Allah suke ka sani ka sani saboda haka Allah ta'ala ce thumma afauna an thumma afauna ankum min ba'di zalika bayan kun ji annabi Musa ya muku azi kun gane kun fahimta ba ku bi ba kuka zo ka bauta ma dan maraki Allah ya ce muka yi muku afwa muka kau da kai muka yafe muku la'allakum tashkuru don ku zama masu godiya ga Allah daka idan Allah ya kai mu gobe za mu ji menene sharaɗin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya musu in har suna so Allah ta'ala ya karɓi tubansu Allah ta'ala ya samu dace abinda mu karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda mu kai kuskure ko tuntuɓen harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu ya ji kan malamanmu wayanda suka riga yin muna roƙon Allah ta'ala ya musu rahama mu da muke da sauran numfashi muna roƙon Allah ta'ala ya samu cika da imani Allah ta'ala ya samu kyakkyawan ƙarshe Allah ya mana albarka ya albarkaci rayuwar mu baki daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته